أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآجوة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وخاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إنقوى مسلمين da kuke sauraron mu a daidai wannan lokaci muna miƙa muku gaisuwa ta addinin musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu muna mana barka da sake haɗuwa a wannan shiri mai girma mai albarka inda muke kawo muku wato karatu daga cikin littafin nan mai girma wato riyadu salihin na imamun nawawi wadda muna cikin babi na 27 babin da yake magana akan girmama alfarmar musulmai da tausaya musu da jinkansu da abun da ya shafi wannan to a karatun da ya gabata mun karanto ayoyin alkur'ani da shi imamun nawawi ya kawo a bari wadda insha Allahu yanzu kuma za mu fara karanto hadisai da ya kawo wadda suke da alaƙa da wannan babi hadisi na farko da ya kawo shi ne an abi musa radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم an rawaito hadisin daga abu musa ash'ari allah ya kara masa yarda yana cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-mu'minu lil-mu'mini shi mumini a wajen ɗan uwansa mumini kalbun yani kamar gini ne ya shuddu ba'duhu ba'dan shi gini zaka ga sashinsa yana ƙarfafan sashi wa shabbaka baina asabihi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya shigar da tsakanin yatsunsa cikin wasu ma'ana ya shigar da yatsun nan cikin wannan yatsun to idan ka yi haka za ka ga kaman ka tsayi da gini ne guda biyu wannan ya taho ta nan ya haɗu da wannan wannan ya taho ta nan ya haɗu da wannan saboda haka za ka ga suna ƙarfafan juna wannan hadisi muttafaqun alaihi imamu bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi to abinda za mu koya a cikin wannan hadisi shine manufan wannan kamantawa da aka kamanta muni da gini yadda sashi da yake karfafan sashi idan an gina ɗaki mai kusurwa hudu misali za ka ga kowane kusurwa ai gini ne ya taho ya zo ya haɗu da ɗan'uwansa to ka ƙaddara da ginin nan shi guda ɗaya ne wanda ya taho ta kudu zuwa arewa shi ɗaya ne ba wani gini da ya haɗu da shi da ba juma za ka ga ya faɗi ana kaɗa iska zai faɗi ba shi da wani support ba abun da ya tare shi to amma yayin da ya samu wani ya taho daga can ya zo ya haɗu da shi wani ya taho daga can ya haɗu da shi to sai ka ga ya ƙarfafa idan an yi iska ta gabar ka ga matsala ta karo ginin da yake ɓangaren gabar to amma za ka ga iska ba za ka kare shi ba me yasa saboda sauran ɓangarorin sun ba shi kariya sun taimake shi haka nan idan iska ta zo ta yamma tana kaɗawa gabar ginin da yake ɓangaren yamma yana cikin matsala da shi kaɗai yake tsaye da tuni iska ta kada shi amma kasancewan wasu sun taho sun haɗu da shi sai suka karfafe shi sai ya zama bai je ƙasa ba tunda suna tare da shi ba su rabu da shi ba haka iskar da ta kaɗa ta kudu ko ta kaɗa ta arewa duk ginin da yake wannan ɓangaren yana cikin matsala amma za ka ga matsalar ba za ta samu ba me yasa saboda ba a bar shi ba wasu gine-gine sun zo sun haɗu da shi sun karfafe shi to wannan shine misalin da yake tsakanin muminai masu imani idan dai mutane sun yi imani da gaske muminai ne su to za ka same su haka suke tare da juna suna karfafan juna idan kuma aka samu akasin haka to ba su siffatu da imanin ba ne na gasken gaske yadda ake bukata domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi dai mumini kam mai karfafan dan uwansa ne yadda ka san yadda jini yake karfafan jini dan uwansa saboda haka idan ka ga musulmi yana cin dunduniyan dan uwansa kokarin sa ya kai shi kafa kokarin sa ya ga duk abun da ya sa a gaba bai yi nasara ba to wannan ba imani bane kuma mai yin haka ba muni ba ne sai dai tsaya a iya musulmi kawai amma ba muni ba muni kuma shi yake da fifikon daraja da mukami gaba da wadda shi iya musulmi ne kawai ayar da take nuna mana haka shi ne a cikin suratul hujurat wasu larabawa sun zo suna cewa mun yi imani mun yi imani Allah ya ce a faɗa musu ba ku yi imani ba su kuna sai dai kawai kun musulunta ne kun yi wuya amma imani bai shiga zuciyarku ba tukuna Allah ya ce qalafil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum to sai aka ga musu ayyukunna ba ku kai mukami na imani ba ku dai kuna nan tukunna a musulmai kawai wadda suka rika wuya to shi mumini yaya yake sai a gaba Allah ya bayani ya ce innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ula'ika humus sadiqun Allah ya ce a iyaka muminai kan masu imani su ne wadda suka yi imani na gaskiya da Allah suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba su yi wani kokonto a cikin imaninsu ba sannan suka yi jihadi da dukiyarsu suka yi jihadi da rawukansu to waɗannan su ne masu gaskiya a cikin imaninsu to saboda haka kaga wannan yake nuna mana cewa ashe muƙami na islam daban muƙami na iman daban muƙamin iman shine gaba da na islam za mu sake ganin haka kuma idan aka dawo cikin suratul muminuna suratul muminin Allah madaukakin sarki a ma'ana cikin suratul ahzab Allah madaukakin sarki ya jero muqaman tun daga mataki na ƙasa har zuwa na koli sai aka fara kawo maqamul islam innal muslimina wal muslimat sannan sai aka kawo muqami da yake sama da shi wal mu'minina wal mu'minati to kaga an fara kawo musulmai maza da mata su ne masu mukami na farko wadda suke gaba da su su ne muminai maza da mata ƙololuwansu kuma su ne wazzakirin Allah kafiran wazzakirati masu zikiri suna ambaton Allah da yawa mazansu da matansu su ne masu ƙololuwan mukami to saboda haka in dai mutum yana so ya zama mumini da gaske to za ka gan shi yana taimakon ɗan uwansa in ba haka ba kuma to yana ƙasa da mumini bai kai mumini ba tukuna kuma har ila yau zaka ga a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai nuni zuwa ga wannan bambance bambancen muqami manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الكمر حين يشربها وهو مؤمن من قال صلى الله عليه وسلم يشي من زناتي بغي أيكة الزنبة اللوكة شندية يشي أيكة وفاشي في أنشري مسا إيماني بغي تبين زنينا مؤمنين domin mumini baya zina yana kiyaye kafarsa da da Allah yake kad aflaha mu'minuna sai ya ce allazina hum fi salatin kashi'una wallazina hum anil lagwi mu'ridun yana faɗin siffofin mu'mini su mu'minai za ka same su da kankan da kai a sallah za ka same su suna kau da kai ga barin duk wata yasasshiyar magana wallazina hum lizakati fa'iluna za ka same su su ne masu ba da zakka wallazina hum li furujihim hafizuna za ka same su su ne masu kiyaye kafafensu ba sa yin zinace-zinace ba ruwansu da wata mace illa ala azwajin sai dai matansu kawai na aure aw ma malakat aymanuhum ko kuma matan da suka mallaka sun saye su a matsayin bayi kuyangin su to sun tsaya da iya waɗannan da Allah ya halatta musu wanda ya tsaya da abun da Allah ya halatta masa ba mai zargin shi Allah ya ce ulaika hum gairu maluni waɗannan su ba ababen zargi ba ne idan sun biya buƙatarsu da waɗannan mata da suka aura ko kuma waɗanda suka mallaka amma duk wanda ya nemi wani haka faman ittaga wara zalika fa ulaika humul adun duk wanda ya nemi mace da ba wannan ba ba matarsa ta aure da yi ya sadaki aka tara shaidu aka yi siga aka ɗaura aure ba ba kuma mace ce da yi mallaka ba to su waɗannan duk wadda suka yaka to sun yi shishigi sun wuce iyaka sun ƙetare dokar Allah to shi yasa a hadisi manzo Allah ya ce mazinaci ba zai yi zina ba lokacin da yake zinan alhali yana da imani fashi sai an sauko da shi ƙasa ya dawo iya musulmi kawai ne sabon Allah amma ba mumini ba haka nan kuma shi mumini baya shan giya saboda haka mashayin giya ba zai sha giya ba lokacin da yake sha fashi sai an raba shi da imani sai ya dawo ƙasa iyakarsa dai shi musulmi mai saba wa Allah amma ba mumini ba hakanan ɓarawo ba zai sata a lokacin da yake tafka sata ba sata ne kowanne iri sata ne na ofis da aka baka amanan al'umma kai ma'aikaci ne za ka zana biyu ka kwashi kuɗin mutane ai sata ne wanda zai haura gidajen mutane sata ya yi wanda zai kwashe wayoyin mutane akan hanya sata ya yi wanda zai kwashe mashin ɗin mutane sata ya yi duk sata sata shi saboda haka barawo ba zai yi sata a lokacin da yake tafka sata ba kuma yana da imani fashi sai an raba shi da imani sai ya dawo gidan ƙasa iyakarsa ma'amul islam kawai to saboda haka ya kamata mu yi kwaɗayin muƙami a wurin Allah mu yi kwaɗayin samun darajoji a wurin Allah domin bayin Allah ba daidai suke ba wasu sun fi wasu hum daraja sun inda Allah ana bisa darajoji ne to saboda haka in kana so ka zama mumini ne imani ka wuce musulmi kadai to lalle a same ka kana karfafan dan uwanka mumini baka cin dunduniyansa baka neman tozartansa baka neman kunyatansa domin Allah ya ce إن الذين يحبون أن تشيء الفاحشة في الذين آمنوا وأن تسكي صن ممونا الأمر يياب أكان وأن تسكي إيماني أكان مؤمنين to Allah ya tsine musu tun a duniya da ma lahira su inannu ne kuma Allah zai musu azaba ta wulakanci to saboda haka ko mummunan fata karka yi wa mutane ko mummunan zato karka yi wa mutane manzo Allah yana cewa zunnu bil mu'minina khaira ku yi wa mu'minai zato na alkhairi ku kyautata musu zato to munana zato shi ma aibu ne laifi ne muni baya yi in ka yi kuma za a sauko da kai gidan kasa ka dawo musulmi kawai shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce kaflatani laysa fawqahuma shay ta'adu guda biyu to babu wata ta'ada sama da su a kyawawan ta'adu na farko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce husnul zanni billah kyautata zato ga Allah na biyu wa usnu zanni bi ibadillah da kuma kyautata zato ga bayin Allah kar ka zama mai munana wa mutane zato mai saurin jefa wa mutane kazafofi da menene duka wannan ba aikin muni ba ne saboda haka idan abu ya samu ɗan uwa mumini guda ɗaya to sauran muminai su ji cewa wannan abun su ya sama kada a jajiki a kyale shi har ya je ƙasa a'a a taimake shi kar ya je ƙasa kar wannan abun ya zama iyaki kadai ya shafa kawai a'a a tashi a taimake shi shi yasa za ka ga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam haka suka koya daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk damuwa in ta zo wa daya to zaka ga kawai kowa da kowa abun ya shafe shi za a tsaya sai an taimaki wannan mutum sai an fidda shi a wannan kangi ko hali da yake ciki ba za a bar shi ba farko farkon zuwan musulunci duk wanda ya shiga addinin musulunci in dai ba shi da gata a makka ai azaba yake sha su bilal an azabtar da su har ya kai ga ana kwantar da shi cikin tsakiyar zafin rana ba riga ana dukan shi saboda ya yi imani da Allah a ɗaukasan duki a danna mar a kirjinsa a yi ta dukan shi mai gidansa umayya bunu kalab ya ta dukan shi sai ya gaji idan ya gaji kuma ya ɗauko ɗan ƙodago da zai biya shi kuɗi ya ci gaba da dukan bilal kawai a biya shi amma haka bai sa Bilal ya yi ridda ba kuma haka bai sa musulmai hankalinsu ya kwanta wai sun tsare Bilal kawai shi ta shafa kawai a'a manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bai zauna ba ana cutar da su Yasir da ɗansa Ammar da matarsa Sumayya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bai zauna ba manzo Allah ya zo ya tsaya inda ake cutar da Bilal. Bilal ana dukansa, ana cewa lalle ya kafurcewa Allah ya kafurcewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya bauta wa lata da uzza, shi ko yana cewa ahadun ahadun ahadun. Ubangiji makaɗaici ne, Ubangiji makaɗaici ne. Kuma a wurin sa yake neman taimako. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya amsa masa yace ahadun sayunjika ya jila ubangijin nan makadaici kuwa sai ya tsirar da kai ya jila take manzo Allah ya nemi sayyidina Abubakar yace ya Abubakar inna bilalan yu'azzamu fi Allah ga bilal can ana masa azaba saboda ya bi Allah ya yi imani da Allah sayyidina Abubakar take ya dauki kuɗi ya tafi ya je ya samu mai gidan Bilal tunda Bilal bawa ne a lokacin a ƙarƙashin Umayya bin Kalab yace ka sayar min wannan bawa naka yace na sayar ma dama ba shi da wani amfani a wurina shikenan sayyidina Abubakar ya saya yana sayan shi yace na ƴanta ka saboda Allah shikenan kaga wannan taimakekeniya kenan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bai zauna ba lokacin da ake cutar da alu yasir mutan gidan yasir da shi kansa yasir da matarsa sumayya da ɗansu amma a wannan azabtarwar da ake musu aka kashe yasir aka kashe matarsa sumayya hmm? to manzo Allah da ya zo ya da su a cikin wannan azaba ya ce sabaran ala yasir fa inna mau'idakumul janna ku di hakuri akan cutar wanda ake muku ya ku mutan gidan yasir lalle alkawarin ku gidan aljanna duk wanda ya mutu a cikin wannan yanayi bai fasa imani ba to aljanna ne makomarsa manzo Allah yana nuna musu tausayawa yana shiga damuwa da halin da suke ciki to wannan shine imani kenan sannan za mu ga haka a wurin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam har ina yau dama Allah ya yabi su a cikin Qur'ani cewa wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum su sahabban manzo Allah da suke tare da shi masu tsananin yaƙi ne tsakaninsu da kafurai a lokacin yaƙi sannan kuma masu tausaya wa junansu ne a tsakaninsu duk abin da ya samu ɗaya ya samu saura mutuna lokacin da aka zo har aka yi sulhun hudaybiya ba ya faru a shekara ta shida bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun da manzo Allah ya hijira ya bar Makka bai sake dawowa Makka ba sai wannan karo kuma ya zo don yayi umra ya sau da mutum dubu ɗaya da ɗari hudu wadda suka biyo shi ko kuma mutum dubu ɗaya da ɗari biyar wadda suka biyo shi da aka zo manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sauran tafiyan marhala guda zango guda a shiga garin Makka sai aka yada zango a wani wuri akwai rijiya a wurin ana kiran rijiyar Hudaybiya sai sunanta yana su auren gaba ɗaya sai manzo Allah ya tada dan aike shi ne sayyidina Usman dan Affan yace masa ka shiga garin Makka ka sanar da Qurayshawan Makka mun zo ne dan mu ziyarci ɗakin Allah mu yi umra mu koma ba yaƙi muka zo ba to shi nan sayyidina Usman da ya shiga domin ya sanar da su sai gadara irin ta jahiliya da kishi da gaba irin na jahiliya sai ya motsa musu shine ma Allah yake izza alal ladina kafaru fi qulubihim alhaniyata haniyatil haniyatal jahiliya fa anzala Allah sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahqqa biha wa a'laha saboda haka gadara ku ta motsa sai suka ce a'a ba za mu yadda ya shigo bana ba don kada a zage mu a ce ya shigo mana ne da ƙarfi ba da son mu ba da ikonsa ya shigo saboda haka sai dai ya koma wata shekara ya zo za mu fita za mu bar masa garin maka na tsawon kwana uku in ya gama abin da zai yi shi kenan amma dai ba bana ba sai suka so sai na Usman tun da ka shigo kai kuma ga ka ga ɗakin ka je ka ka yi ɗawafinka. Sai na Usman ya kalli ɗakin ka ba ya ce me zan yi da ɗakin da aka hana annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ya ziyarce shi ni ma ba abin da zan yi shi. To kaga yadda sahabi yake ganin girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sun fahimci duk abun da ya samu daraja saboda annabi Muhammadu ya samu daraja. Saboda haka mai tunanin wai ba za ka je madina da nufin ziyartar manzan Allah wa sai dai ziyartar masallacinsa to wallahi sahabi ba haka yake ba shi manzan Allah yake kallo kawai kaga dai ɗakin ta ba iyaka kenan amma an ce wa sayyidina Usman ya je ya yi tsawafi ya ce wallahi ba ruwana da ɗakin ka ba tunda an hana annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam zuwa ɗakin to ba ruwana da ɗakin to kaga yadda sabbai suke sayyidina Umar ya zo zai sumbaci Hajarul Aswad amma sai da biya wa Hajarul Aswad ya ce kad alimtu annaka hajar la tadurru wa la tanfa ولولا أني رسول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك yace iya na sani iyakar ka dutse baka iya cutarwa baka iya amfanarwa da ba dan na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana sumbatar ka ba ni ma fa ba abun da zan yi da kai ba abun da zan yi da kai ba ni da bukatar ka rayuwata amma na ga manzon Allah ya sumbace ka shi yasa ka zamto abun sumbata a wurina dole ka gani to sahabi ne zai je ma Madina wai shi ya kyale manzon Allah shi masallacin shi ne mai daraja a wurinsa masallaci ne ya kai a ziyarce shi amma ba manzon Allah ba wallahi wannan ba dai sahabi ba saboda haka ga misali shi ne karara sayyidina Usman ya ce me zan yi da ɗakin da aka hana annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ziyarce shi to dama duk da maki manzon Allah yake baya so ya ji an daraja manzon Allah an kammama shi da irin girma da daraja ta koli da Allah ya ba sai hankalin sai tashi da kafiri da munafiki duk haka su to kaga ai kafuran makka saboda sayyidina usman ya faɗi haka me yasa zai daraja manzo Allah har haka ya fifi ka manzo Allah kan ɗakin kaba to shi kenan sai suka kama shi suka garkame shi dalili fa kenan to kaga yau da ya kamata duk mai ganin masallacin manzo Allah ya ci manzo Allah shi ma a kama shi a garkame shi saboda bai da hankali yawwa ai masallacin manzo Allah ya samu daraja ne saboda manzo Allah ba ka ji ma sunan masallacin masjidun nabawi sharif sai da aka jingina masallacin da manzon Allah dan darajar ta fito fili ba fa masallacin alhaji wani ko honorable wani aka ce ba masallacin annabi Muhammadu shugaban halittar Allah gaba ɗaya duniya da lahira masallacinsa ai shi yasa ya zama ya bambanta da wani masallaci wannan dai na annabi Muhammadu to shine darajar masallaci ka ce za ka je masallacin ba dan manzo Allah ba sai dan masallaci me masallaci ba gini bane darajar masallacin manzon Allah ba ka ga sabon manzo Allah su sun san haka musamman suke gayyata manzo Allah ya rasulullahi ka zo gidana ka ne sallah so suke manzo Allah yayi sallah a gidansu dan gidan ya samu daraja wannan shi ne fili karara to Allah ya samu gani saboda haka da wannan ya faru an tsare sayyidina Usman sai sabon manzo Allah gaba ɗaya ba aka zo shedani ya zo yana yayatawa yau ne gobe ana jira sayyidina Usman bai dawo ba sai shedani ya zo yaya ai an kashe Usman an kashe Usman sahabbai suka tashi gaba ɗaya suka ce ya rasulullahi ni ko hannu mu ma mu bayi a mun ɗauka wa Allah alƙawari a gabanka za mu shiga garin makka za mu ɗau fansan sayyidina usman ko a mutu ko a rayu ba gudu ba da da baya kaga ɗan uwantaka ko yawwa amma yau yadda musulmai suke zama a yau wani abu zai faru zalunci zai afka kan wasu musulmai sai ka ga musulmi wai yana jin daɗi ai ai ni ba ni ya shafa ba ba mu ya shafa ba ka manta musulmi ne suna kiran Allah suna ambaton Allah suna sallah suna zuwa aikin hajji wurin aikin hajjin ku daya duka amma ba ruwanka to sabon manzo Allah ka suka dau bayi a za ku shiga garin Makka saboda fansan sayyidina Usman to wannan mubayi'ar da suka yi kuwa Allah ya ƙara musu daraja da ita saboda nuna ɗan uwantaka da soyayya da suka yi tsakanin su da ɗan uwansu. Allah ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina id yubayi'unaka tahta shajarati Allah ya yadda da mu'minan nan a lokacin da suke ma mubayi'a karkashin wannan bishiya da suka ma mubayi'a Allah ya yadda su To Allah yana yarda da bayinsa idan ya ga suna son juna suna taimakon junansu saboda Allah. To wannan shi ne abin da hadisin nan yake koyar da mu a takaice muna fata Allah ya amfanar da mu da dukkan abubuwan da muka ji Allah ya ba mu ikon aiki da su Allah ya ƙara mana son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya wanzar mana lafiya da zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya, Allah ya gyara shugabannin mu, Allah ya sanya musu tausayi da adalci a zukatansu. Albarka Nabi sallallahu alaihi wa sallam, Allah ya saka wa honorable magaji da tabu da ya dau nauyin wannan shiri. Allah ya saka wa gidan rediyon Progress, Allah ya daɗa ɗaukaka su ya haskaka su. Albarka Nabi sallallahu alaihi wa sallam, ni da na gabatar da wannan karatu sunana shafi'u shaffale danaji Allah ya sake sada mu a wani karatu na gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh